إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام ونحن في كتاب الأصول الثلاثة وفي مسائل الأربعة التي يجب تعلمها بعد العلم والعمل اليوم سأتكلم في مسألة ثالثة ألا وهي الدعوة إليه لأن دعوة إلى الله من أعظم الفروض التي افترضها الله على هذه الأمة وقد دلت الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الدعوة إلى الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وفي سورة يوسف قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من وافقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه أيها الأخوة الكرام لا أريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد وإنما أريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله كل في موضع إنتاجه وموضع عطائه قال سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة الكرام إني لا أعلم أن بعض الناس يتساءلون عن حكم ترجمة خطبة الجمعة بلغة المحلية اعلموا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول إلى العرب بل رسول إلى العالم كله كما قال سبحانه وتعالى في سورة سبع وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وفي سورة إبراهيم قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم اللهم ات انفسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها امين يا رب العالمين ان مسلمي اتقيتي muna dai cikin bayani da muka fara na kitabul usul thalatha al-usulu salasa mun yi bayani kan wata muqaddama da ya fara ta wasu mas'aloli guda hudu wanda cewa wajibi ne kowane musulmi ya san wa'annan mas'aloli guda hudu a hudu ba ta karshe na yi bayani kan mas'ala guda biyu kan maganar muhimmancin ilimi da irin ilimin da ake nema kuma da muhimmancin aiki da ilimin da aka yi a yau insha Allah darasinmu na yau cikin wannan littafi za mu yi mas'ala guda ita ce mas'ala ta uku adda'watu ilai kira zuwa ga wannan ilimi da aiki da shi kira zuwa ga addinin musulunci yan uwa da'awa zuwa ga Allah yana daga cikin mahi girman abin da Allah subhanahu ta'ala ya faranta ma wannan al'umma ayoyi na Qur'ani da sunna masu yawan gaske sun zo akan bayanin umarnin isar da da'awa zuwa ga duniya daga ciki fadar Allah subhanahu wa ta'ala kibar umarni a samu su jama'a gungu na jama'a daga cikin ku wanda suka kira zuwa ga alkhairi suna umarni da kyakkyawa suna hani ga mumuna Allah ta wa'annan masu wannan aiki su ne masu samu rabo gobe kiyama Allah sama Allah su wata cikin wata so so Yusuf Allah ke cewa ga ya musu ga ga ga musu wannan ita ce hanya ta wata hanya ce Allah ke mai umarni ya ga mu al'ummar shi wannan ita ce hanyarka wata ce hanyar Allah wanda ni ma ina kira zuwa gare ta kuma akan basira yana akan hujja akan dalili kuma ce wannan hanya ta wata annabi ya magana ya ce ana man taba'ani da ni da duk wanda ya bi ni kaga nan kenan da'awa zuwa ga addinin Allah aikin kowa ne duk mai imani da Allah subhanahu wataala yana da bangare nashi na da'awa zuwa ga wannan addini kuma wannan kira akan basira sai ibn qayyim rahimahullah ke ta karshen wannan aya yake cewa dan haka karkashin wannan aya yace mutum ba zai zamanto ba daga cikakken mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam na gaskiya sai lokacin da ya zamanto shi ma yana kira irin kiran da manzon da Allah ya aiko yayi wata wani cutarwa ingantatta magana yana cewa sallallahu alaihi wasallama yana addu'a ta alkhairi da ni'ima ga duk bawan mutumin da ya ji ce hadisi guda ya ji na faɗa ya kiyaye isar shi domin da yawa za a samu mai ɗauko da wani ilimi mai yawa shi bai fahimta abin da ka ciki ba amma ya kai ma wani wani ya gane wani a abin da shi bai gano ba don yan a takaice dai maganar cewa isar da dawa aikin kowa ne amma abin nihi ba an ce ba kowa zai zama to mai wa'azi akan mimbari ko akan kaza kaza a'a abin ni duk inda kake mai da'awa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala wani da mu'amala kyakkyawa wani da dukiya wani misali wani ma dukiya zai ba da nawa aka san bukatun al'ummarmu na kai musu da'awa musulmi ne da uwa uba da komi ba sa bukatar duk wani addinin an ba na annabi musulunci ba amma ba su san ba addinin nawa suke da bukatar aje a kai musu da'awar a musu bayanin addinin Allah amma kai baka je ba ka dama to ka taimaka masu zuwa su je dan manzon nan ke cewa man jahaza ghaziyan faqad gaza manzon nan sai ke cewa duk wanda a yaki da ake da takobi ma ya ce duk wanda bai je ba amma sai shirya wani ya taimaka ma wani mai zuwa jihadi ya ce shi ma da shi aka yi kenan ko da ba ka je ba da duki kana a taimakawa masu zuwa ko taimakawa garinku ne a kai da'awar wannan kai ma ka naɗin dawa yan wani almuhim duk inda kake kasuwa ce a wurin aiki ne a gano mu'amala ka daban ce da sauran in a kasuwa ne kai kyakkyawar mu'amala in duk inda kake a cikin wurin zama ne kar wata banna kina shi ake ni da'awa ba ana ni ba kowa sai kan mimbari ko shiga radio a abin ne dai duk inda kake kai kokarin isar da bayanin addinin Allah yan uwa cikin wani wani kamar Muhammad Hassan cikin wani bayani ya bada muhimmanci irin wannan mas'ala mutum kai rena inda yake kaka rena isar da alkhairi ko mun kadan kin shi kaka rena shi ya ka misalin wani wata bayan an wani wani a Saudiya kai wasa da na na bugu na bugu na bugu na bugu na bugu da ake mulakab a wajen wannan wasa wani mutumin alman ne cikin 'yan wasa ya samu wata 'yan saudiya ta ba shi ƙur'ani da halishin alman kamar kyauta ta da ake ba mutane gwamnati ta ba shi wannan kyauta wannan littayi ya aije irin wajen aije kayan haka tarihi a ɗakin shi bayan wajen shekara 20 a shekara goma shekara goma kurnan iya ɗaki kasan mutum ya ga iyawar tuna banza iya tunanin banza ma kun lokaci ya ga kai tsaya ɗauko na littafin mai yidi ba gani kurin sai ya ɗauko wannan ƙur'ani na harshen alma da ya ɗauko aka ta hewa haɗa kan suratul ikhlas da ya karanta ta hankalin shi ya zo ya samu nutsuwa ya koma kuma can warko ya wuce fatiha farkon littafin cewa wallahi ji wani littafin kamar shi aka saukowa kurin ya samu rufus amsa da yawa zake rikitar mai kai in wani almuhimmi a takashe bawan Allah ganin wannan abin kaɗai da heka nema ina musulmi suke ina sa musulmi a isan mai da mai bayanin haƙiƙan wannan addini ya ke ciki in wani yan wa a takashe wannan bawan Allah ya samu gamuwa da wasu tawaga ta musulmi a wannan ƙasa ya fahimci addini ya kira ya ce da yawan ce wannan ce wannan addini ne za a kyale shuru a zamana a daki kana kanka ya ce la ba magana zama wala ina fahimtar addini ne wannan addini ne na yada ba na zama bane ba daki wannan bawan Allah ce a cikin shekara guda yayi nan abukai ne dake yana furin jin mutane mutum ne dan wasa a san shi yaje nan yaje nan iya mu'amala da mutane iri iri a ce wala kayan shekara sama da mutum 200 suka musulunta a wani 200 wace mutum 70 mutane masu al'akaciya masu masu matsayi manyan mutane masu faɗi a ji wajen mutum saba'in ya samu masu hankali manyan mutane a cikin ƙasai wani ba ta dalilin shi an samu a da'awa da yawa ta kai wannan ƙasar ta alman a wannan me kaga ɗan abu na kaɗan ta bada ɗan bitan ta bada da harshen shi amma ga yawan bayan shekaru masu yawa ga sakamakon wannan littafi da ta bada kyauta a wannan me almuhim kurin di inda kake ka san akwai wani yauni kana isa da saƙo na musulunci ka yi bakin ƙoƙarinka bakin iyawarka kuma shi Allah ya san damarka ka samu dama ka yi ba ka yi ba da mai bayani umarni ne na Allah isa da da'awa kowa gwalgwanin inda yake gwalgwanin inda zai iya ya saƙon shi muna hada Allah taimake mu da kulawa don wannan yana daga cikin masala ta uku domin an ce ilimi an yi maganar aiki kenan yanzu kuma da'awa zuwa ga wannan ilimi da aiki da muna fatar Allah kai satin sama sai a yi sauran in waka yi wannan akwai bayani da na so yi bayani da yawa wani tambayar ta kan isko ni ta balle daga bangaren waɗanda suke ba su fahimci ba sunna ba sukan kawo ko suka me yasa ake fassara hudu ba da hausa muke ahli sunna yan uwa duk lamarin addini babu lalle babu ma mamaki mutum tambaya ba tsara bace ba kana shuba ka tambaya wani ya gaya ma ita ma mu gane annabi sallallahu alaihi wasallama ba annabin larabawa ba ne ba kaɗai lalle ba larabe ne amma ba nasu ba ne na duniya ne gaba ɗaya saboda haka ya sama a wancan zamani yana mu'amala da yahudawa su ne harshen da ke kusa da su amma bai san shi ba amma ya ba zai bin sabit cewa kai je ka koyo harshen su kuma allah ne wata aya a nan harshen yahuda ga zai a cikin kwana goma sha biyar isan harshen gaba ɗaya ya zo gani ni da isar da wannan sako ta wannan hanya don haka Allah subhanahu wata'ala da yake cewa kai mun ya Muhammad ba mu aiko ka ba zuwa ga Laraba kada kai manzon duniya ne gaba daya mai bushara da galgadi da ya zauta manzon duniya ne me yasa za a takaita sako ga harshe guda haka wata aya cikin saba cikin cikin Ibrahim Allah ke cewa da mun ba mu taba aiko da wani manzo ba sai da harshen mutanen shi don ya isar musu da wannan saƙo bayan isarwa kuma abu ne shirya a hannun Allah ya shiryar da wanda ke so ya ɓatar da wanda yake so Allah mabuwayi ne mai hikima yawa don haka maganar huduba idan mutum ya ce huduba da hausa ya bida ce ke duka ya a zama zala bai taɓa wa'azi da kuma larabci ba kuma kan ya je unguwa tsaya karanta ayar hadisi da larabci ku ce mai kuka yi dan Allah mai hankali ma ka ce kurin ka je karanta aya ga Hausawa bari bari ko zama ko Turawa kurin ka ja larabci ka tayi ka kai wa'azi ba kai wa'azi ba haka ta Qur'ani ne dan kan ba yanda zai ayi domin gudu ba sako ne na sati ga umma idan ba kai larabci ka tayi ka ba abin da kai na hudu magana hudu ba bai ba da ma'anar hudu ba in washe sa dan ka ji in wani misali yau ka tayi misali ka tan gabas irin garin su Bukhari ka tayi kasar Rasha Afghanistan Pakistan su san masu da yawa ba sa kawo malarabci kuma malami zai tsaye a hudu ba ya yi wa'azi da harshen mutanen gaba ɗaya son kusa ba maka larabcin da ciki ƙashen ta gabas in kai wata ran samu ɗaukin bibba zai da rai an samu wani masa'ada an kawo majalisar malamai na saudiya kan mas'alar an samu rikici a can inda aka saba abin wasu ka ce ya za a yi a ce kurin da harshe ba larabci zama da aka dumbasu ne gaban zaman abin da aka tattauna abin da aka dauka suka ce lalle maganar tana da muhimmancin gaske isar da sako ga harshen al'umma amma suka ce shawara suke badawa shawara ba zan bi ba abin da ya yi abin da sha aya ta alƙur'ani a kawo ta da larabcin hadisi da ya zo a kawo da larabci amma bayanin a da hadisi a wa mutane bayani da harshensu shi ne hakikanin ma'ana hudu ba a yi kenan ba na yi ka idan ka koma baya ba wai cikin misali cikin masaba ce ko malikiya ko hanafiya ko hambaliya ko hanafiya ba maza ba ta hana zaman kanta wani malami cikin malam malikiya ne ya ce an ƙi kara an ƙi hudu ba da harshe wani malami ne kuma shi ma wannan magana kuskurenta bai yi wa ka ce a zo a yi su kuma yawa su wata suna bayani ne wai a zo kurin a hudu ba gaba ɗaya da harshen mutanen akwai masu ganin jamhur suna ga aka hudu ba ta yi ba a kan larabci ko da ma ayat da aka cikin da hausa gaba ɗaya suna da hudu ba ta yi ina ga muhimmin ka larabci ma an ka ayat da kwangace ko ba ta yi ba hudu ba ta yi lahiya ba ba tsanan sha Allah Allah taimake mu